ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar biyu ga watan juma'a ula shekarar hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da lissafin ashirin da shida ga watan nuwamba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na ɗari da ashirin da hudu cikin jaringiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan tafi na ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne dan bayani akan tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda ke bayani akan ahadisu sifat kamar al'adar ibn Taymiyyah a littafansa yana yawaita dajiya da istitradi a inda muka riske shi a wannan littafi ya tsawaita kawo maganganu da mai da zance a kansu musamman daga littafin ar-risalatu al-qushayriya ta abul qasim al-qushayri ya tattauna mana akan masail da yawa waɗanda ke da alaka da sufanci da aqidu waɗanda suke munana na masu irin wannan tarbiyya ta sufiyya an yi magana akan asakar da nau'o'insa ya zo magana akan ainihin wato halasta wa kansu da suka yi a biye wa kyakkyawar halitta da kyau da abin da suke kira da suna aljamal al'arruhi da makamantansu Runa fata an Allah ya so a yau dai zai karasa mana wannan dogon zance da ya yi akan wannan matsala da ke da alaka da ababen da ke cikin akidu da kudirin a sufiya Allah ya saka mashi alkhairi yana magana a wannan karan akan wato tuba da neman gafar zunubai a wurin Allah da bambanci tsakanin mutumin da yake musulmi mai aikata laifi da kuma musulmi wanda yake kudirce halascin aikata laifi za mu tashi inda malai yake cewa faman taba min hadhihi al-i'tiqadati al-fasidati wa wasti hilalu shay'in min al-muharramati aw at-tadayyun bi shay'in minha قبل قبل الله قبل الله توبته وأما من استحل ذلك أو تدين به وإن لم يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه فإن هذا مؤمن مذنب وأما الاستهلال لها والتدين بها فهو كفر يجي فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة ولنا أولا أكا أنبتا نمونا نن أكيدو waɗanda suke na ɓarna marasa kyau wanda duk ya tuba ya koma ga Allah ya janye jikinsa daga kudirce su wa huwa istihlalu shay'in min al-muharramat wanda duk ya tuba daga halasta wani abu cikin ababan da suka haramta aw tadayyun bi shay'in minha wanda duk ya tuba daga aikata daga ɗaukan halascin a matsayin addini kudirce cewa yin su halas ne kabila Allahu taubatahu to Allah yana karban tuba wanda ya tuba wa amma man istahalla zalika amma duk wanda ya halasta wa kanshi abinda Allah ya haramta au tadayyana bihi ko ya dauka aqidar sace kallon abinda ya haramta a matsayin halas yace to wannan wa illam yaf'aluhu ko da bai aikata wannan abin da ya haramta din ba fallazi yaf'alu zalika wanda yake aikata wannan haramun din wa huwa mu'taqidun lit-tahrimi yana kudura cewa haram ne khairun minhu wannan yafi al-yafa al-khair wato mazinacin da ke yin zina ko mashayin giya ko mai cin riba wanda ya san waɗannan abubuwan haramun ne ya san saban Allah yake yana neman yadda zai tuba to ya fi karancin matsala fiye da wanda yake kallon cewa a ai shi halas ne a gunsa zai cire gashin munkiri halas ne a gunsa duk matar da ya ga dama ya zake mata ya ce shi baya aiki da shari'a da hakika yake aiki halas ne a gunsa ya sha duk wani abu na maye da tunanin cewa ya Allah ya harasta ya halasta gare shi ko kuma ai ya tara tarin istighfari wanda yake neman abin da wannan istighfarin zai fidin akai to wanda ya kudurci halascin haram ko da bai aikata haram din ba yana cikin tashin hankali da ja'iba fiye da wanda yake aikata haram alhalin ya san cewa sabon Allah yake malam ya ci gaba da cewa wa amma yace wa amma al-istihlal laha halasta haram wa tadayyun biha da kudurce halascin haram fa huwa kufrun kafirci ne shi ko wancan fa inna hadha mu'minun muznibun mai aikata laifi yana sanar cewa laifi ne musulmi ne mumini mai zunubi amma wanda yake kudurce cewa halas ne aikata wannan laifin ko da bai aikata ba ko kuma yake aikatawa alhalin yana ganin halas ne wannan shi kafirci yake Allah ka tsare wato ko da mutum bai taba shan giya ba in ya ce halarci giya yana sana Allah ya haramta ya yi rija amma ko da kullum yana shan giya amma ya san Allah ya haramta to wannan yana yana da sauran mafita insha Allah wa amma ahlul ibahati alladhina la yuharrimuna shay'an min al-fawahish wannan yan iba yan ibaha yan komai halas ba su da haram ba su haramta komai daga cikin alfasha wa ghairiha da ma abin da ba alfasha ba fa haula'i kuffarun bala yace wannan kafirai ne min a'zamin nasi kufran suna daga cikin mafiya girman kafirci a cikin mutane wa kadhalika istihlalu talawut haka nan wanda ke halasta luwadi ma mislu man yadhunnu anna qawluhu wanda suke ganin fadin Allah aw ma malakat aymanukum da Allah ya ce fa in khiftum Allah ta'jilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum in kuna jin su an ce ku auri mata uku hudu uku biyu sai Allah ya ce in ba za ku iya ba kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba fawahidatan to ku auri daya aw ma malakat aymanukum ko kuma ku auri abinda hannunku ya mallaka to aure wannan ta fuskar wanda hannunka ya mallaka ba da sunan aure ba a da sunan mallaka kamar yadda malamai suka fassara kamar yadda shaukani fara cikin fasul gadir yace ya'ani bi tariqil mulki la bin nikah mutum yana da baiwa ya sadaka da ita to wannan ya halasta to sai suka ce a cikin wannan hadda namiji idan kana mutum yana da bayi maza to zai yi luwadi da su domin su ma suna cikin ma malakat aymanukum kaga sun faɗaɗa ayar ta shigar da abin da hukuncin da baya ɗauka ya ce suka ce ya tanawul zukura ai hadda maza a cikin bayi aw ya zunnu qawlahu ko kuma suka ce faɗin Allah wala abdun mu'minun khairun min mushrikin kuma bawa mumini ya fi bawa mushriki alkhairi da aka ce a wuri bayi a wuri bayi maza a auri bayi mata ya fi alkhairi fiye da a auri kafira ko kafiri wanda yake da Allah ya ce wala abdun mu'minun khairun min mushrik malamai sai sabani me yake nufi da abdu anan wasu sun ce bawa wato arraqiq wanda shine tafsiri mashahuri amma al-Imam al-Qurtubi ya rajjahantar da aka san haka yace abin da ake nufi da bawa anan bawan Allah wato duk wani bawa musulmi duk wani mutum bawa na Allah to ya fi alkhairi fiye da bawa wanda yake mushriki ya kawo maganganu irin su la tamna'u ima Allahi masajidallahi irin su ni'mal abdu innahu awwab yace shi yana ganin wannan shine fasarar nan wajen wallahu a'lam amma dai a bisa zahirin fasarar cewa ana nufin bawa akasin da sai su waɗannan masu mummunan fassara sai suka ce huwa fil mawdu'i la fi zawji suka ce abdun mu'minin khairun min mushrikin yana magana ne akan wanda za a take ta ba wai game da mijin ba wanda za a taka wanda za a yi mu'amala da ita da haka sai suka ce kamar yadda aka ce wala abdun wato mutum ya yi luwaɗi ke da bawansa in je musulmi ne suka yi wannan mugun fasara au ya dunnu anna zalika yubahu fi safari ko kuma suka ce ai ya halasta idan a halin tafiya ne au ba'a da arba'ina yauman au nahu zalika ko bayan kwanaki arba'in ko mutum ya kwana arba'in bai tare da iyalinsa suka ce to ya halasta ya yi amfani da bawansa suna tare a halin tafiya ko ya amfani da ko ya mazina duk suna faɗin wannan idan yana halin tafiya ko yana nesa da iyalinsa fa haza yukaffaru bi ijma'il muslimin yace duk masu irin wannan fassara ana kafirta su ijma'i ne a gun malaman musulunci cewa kafirai ne wannan wa bisul haula'i kad yu'aqibuhum Allah bima aqaba bihi qaumul lut to ba mutane masu irin wannan katobara masu irin wannan kafirci da irin wannan yi ma ba ko da a nan duniya ba a yi mishi irin hukumar da aka yi masa aka yi musu ba ana iya tasan shi ranar alkiyama a cikin tawagar mutanen a mutanen masu yin luwaɗi jama'ar zamanin annabi lutu ya ce li'anna dinahu wa dinuhum sabanin wanda yake kuda yana yin wannan barnan amma yana yana yana yana kudurta cewa laifi shi bai yadda ya ci gaba da yi a matsayin ya halasta wa kanshi ba fa innahu muslimun shi yana yanzu musulmi ne musulmi ne mai laifi Allah ka tsare wa amma tadayyun bidhalika to sai kuma daukan haka a matsayin addini ba fa huwa a'lamu min istihlali ya fi tsanani fiye da halasta kaga mataki uku ne aikata alfasha alhalin mutum yana sanar cewa haramun ce da wannan musulmi ne mai laifi ko kuma mutum ya halasta mataki na biyu ya halasta wa kanshi aikata alfasha wannan shi ne ake magana aka gama magana a kansa cewa kafirci mataki na uku ya ce yin haka ɗin ma addini ne wato wani neman kusanci ne zuwa ga Allah ba wai mujarradin halas ba daga halas kawai misali ci da sha da sutura kaga halas ne amma mutum ya ɗauka cewa to amma kamar azumin nafila ne kamar sallar dare ne kamar sadaka ne kaga ya koma mene at tadayyun aikata addini yace fa huwa a'zamu min istihlali to wannan laifinsa ya fi girma fiye da girman halastawa wa haula il mutadayyinuna la yakaduna yatadayyinuna bi nafsi fi'l al fahishati al kubra waɗannan ainihin wato masu cewa addini ne ba fasa samun halin yin ma wato yin addinin ta hanyar babba alfashan walakin bi muqaddimatiha suna takaituwa ne akan ababen da suke a matsayin shimfiɗa ga babban alfasha minan nazari kaman kallo wattalazzuri da bihi da jin daɗi na kusanci da abin kallon wal mubashara da runguma wal ishq da bege lin nisuwa daga mata al'ajanibi wasu biyar mata da yara ƙanana yana son su yana kusanci da su yana rungumar su yana begen su kuma yana kudurta cewa wannan abin da yake aiki ne na samun lada wa yaz'umuna anna zalika yusaffi nufusahum wa arwahahum suna kudurta cewa wannan yana ainihin wato gyara musu zukata wa yuraqihim yana lausa zukatan su ila darajatil aliya wato suna ganin aikin da suke yi kamar aikin da mai zikiri da mai azumi da mai sallar dare yake ne wanda abin da yake dan gyaran zuciya ne to su ma wannan gyaran zuciya ne gare su Allah ya kyauta wa fihi man yaz'u annahu yukhatibu min tilka surati yukhatabu min tilka sura akwai da yake cewa ai Allah yana magana da shi ta jikin yara ta jikin mata kyawawa da makamantansu wata tanazzalu alaihi asrarun wa ma'arif kuma yana samun ilimi na milladunni ilimi alladunni ta wannan hanyar wa fihi man yatarqa li ghairi zalika a cikinsu ana samun wanda yake ɗaukaka ya wuce nan wajen fa ya kuru sai ka ji ya ce innahu ya tajalla lahu fiha alhaqaiq ai yana ganin hakikoki suna bayyana a cikin waɗannan halittun wa rubbama za'ama anna Allah ya hullu fiha ko kuma ya ce ya Allah ne shiga cikin wannan budurwa ko jikin wannan yaro ko jikin wannan sura mai kyau subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira sarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka daga wannan muguwan magana da azalume suke fada wa kad yasjudu laha suna iya ma sujuda ga wannan mata kyakkyawa ko ga wannan yaro ko ga wannan ainihin amraji su ce ai Allah ne ma ya shiga cikin cikin su Allah ya tsare mu daga wannan bata da wannan kafirci wa min haula'i man yaz'umu anna dihiyatal kalbi kana amran ko wanda suke cewa dihiya al-kalbi akwai sahabin nan mashahuri Dihya ibn Khalifa ibn Farwat al-Khazraji al-Kalbi wanda kamar yadda malamai suke fada cewa yudrabu bihi al-mathalu fil husn wal jamal ana buga misali da shi a wajen kyakkyawar halitta wasu suna mashi lakabi da Yusufu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ne Yusufa a wani al'umma ta fuskar kyau Allah ya jarace shi da matsanancin kyau shi yasa zaka ga Ibn Qutayba a addinawari ya kawo labarin cewa kana idza qadimal madinata dihiyatu idan ya zo madina za ka ga lam tabka mihsarun illa kharajat tanzuru ilayhi babu wata budurwa kosasshiya face ta fito tana kallon shi suna mamaki irin halitta da Allah bai ƴan mata suke bin layi suna bin shi suna kallon shi saboda kyan shi to shi sa Umar ya taɓa sa shi dole ya aski to amma bai tabbata a labarin shi cewa ba yi da gemu ba bai tabbata amma su waɗannan 'yan ɗariku sai su ce ai shi ma amurati shi ma shakiri ne maras gemu ne wa anna jibrila kana ya atin nabi sallallahu alaihi wasallama fi surati amrat kuma cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama jibril ya kasance yana zuwa ai zuwa gare shi a surar wannan bawa wato wannan bawan Allah abin nan dihiya ne saboda dihiya tudun ba shi da gemu ya tabbata cewa mala'ika jibrilu yakan aru kamannin dihiyatu saboda kyan halittarsa in zo zo gumma zala sallallahu alaihi wasallama sai zo a wannan kamanni har a ga yanzu yanzu nan yayi kwana sai a tambaya waye bunan sai a ce dihiya ne sai a ce a ba shi bane ai jibrilu ne a cikin kamanninsa amma ba wai saboda ba shi da gemu bane wa yaqulu lahu kuma wai yana ce masa ma uhibbu an ta'tini illa fi surati amrat wai annabi wai yana ce masa bana so ka zo gare ni sai a cikin surar wannan bawa to wannan duka shaci faɗi ne ba daidai bane al-imamu ibn qayyim a cikin littafin ad-da'u wad-dawa ya tattauna mas'ala game da wannan irin mummunar dabi'a da mugun tunani da zakewa game da kallon surori masu kyau da ɗaukansa a matsayin wani abun arziki wani abun a zuwa gani a cikin tafinsa can karshe karshe yi magana sosai a kai wa fihi man yata'awwalu qawluhu sallallahu alaihi wasallama daga cikin waɗannan batattun mutane akwai wanda yake murde fassarar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ra'aitu rabbi fi ahsani sura naga Allah ubangiji na a cikin kamanni mafi kyau akwai hadisin wato abin nan abin nan shine husuma ikil mala'il ala hadisi ne wannan wanda yake mashahuri kwarai da gaske al-imamu at-tabarani ya rawaito shi haka al-imamu ahmad ma da tirmidhi sun to wasu lafuzza cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin kulasar hadisin abin da sallallahu alaihi wasallam yake cewa naga Allah ubangiji na a cikin mafarki kuma Allah ya sa hannunsa mai albarka ya taba a kirjina sai na ji zuciyata ta cika da ilimin abin da ban sani ba sai Allah ya tambaye ni cewa ka san abin da ake husuma a kansa ana tattaunawa a can sama ko ka san misa suke tattaunawa sai na ce eh na sani ya Allah suna magana ne akan wato alkafarat daga awon da ke kankare zunubai wato cika alula a lokacin sanyi da wahala da yin tafiya zuwa ga masallaci sallah bayan sallah da kuma jiran wata sallah bayan wata sallah shine a lafazin hadisin a takaice kwarai da gaske to wannan hadisi malaman musulunci sun yi sabani game da inganci ko rashin ingancinsa malamai musamman na da to suna raunata shi ba su cika inganta shi ba an ruwaito riwaya daban-daban na wannan hadisi daga hadi daga sahabbai mabambanta irin su Mu'adh dan Jabal, Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Aisha, Abu Ubaida, Jabir dan Samura, akwai wani mutum Abdurrahman dan Aish duk da yi sabani game da tabbatuwar sahabbantakarsa. Akwai riwaya ma daga Sauban da Abu Huraira da makamantansu. malaman da sun yi sun raunata akwai akwai shi kan shi timiya a cikin littafin tarbisul jami'a ya karkata zuwa ga raunin wasu daga cikin riwayoyi kamar yadda ya yi hujja da maganan al-asram wanda shi kuma ya dauko a cikin littafin al-ilal daga Imam Muhammad ibn Hanbal ko kuma ta ila ibn Khuzaimah a cikin kitabut tauhid an tana an karanta wannan matsala tare da Malam Albani Allah ya gafarta masa da Malam Sa'idu mai kwano ma Allah ya saka mai da alkhairi lokacin da yake zuwa nan yana karantawa an tattauna akan wannan matsala wanda take cikin littafin Ibn Khuzaima da Kitabu Tauhid haka nan Al-Uqayli a cikin Abu Afa'ul Kabir ya rawaita wasu hadisan haka nan Al-Marwazi a cikin Muktasar a a a Muktasar din shi na nan Qiyamul Layl wannan sarauta shi wasu malamai daga baya su kuma suka suka da hanyoyin sai ga cewa lalle akwai inganci akwai kanshin gaskiya a cikin isnadojin kamar shehul albani rahimahullah a cikin ainihin littafin sa silsilar sahiha lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da sittin da tara ya tafi zuwa ga inganci hakanan wani zance riwaya saniya daga limamu ahmad ibn hanbal kamar yadda ke littafin al-kamil da ibn ali al-jurjani akwai kuma al-imamu ibn rajab al-hanbali shi kuma littafi masu mutum da guda mai suna ikhtiyarul aula fi sharhi hadisi ikhtisamil mala'il a'la ya sharhin sa a cikin juz'i haka ikhtiyarul aula fi sharhi hadisi ikhtisamil mala'il a'la to a ciki yayi magana sosai akan akan akan wannan hadisi wallahu ta'ala alam to a takeice dai abinda shi malaki ka mana hujja anan shine su ƴan ɗarika da suka to sai suka ma wannan hadisi mummunar fasara cewa ai gashi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ga Allah a cikin wata kyakkyawar sura sai suka kara da cewa ai wa kana amrat ai surar tasa sura ce ta ainihin amrat wato mara maras maras kimu to wannan ƙari ne daga daga aljihunsu bai tabbata ba wallahu ta'ala alam wa haula'i malam yace waɗannan alhululiyya wal ittihadiyya sune ɗan hululiyya da ittihadiyya waɗannan abin da yake nufi sune waɗanda suke ganin cewa alladhina yarawna annal annal khaliqa hal fi makhluqat sune alhululiyya wanda suke ganin cewa Allah mahalicci yana nan a cikin ababen halittarsa irin aqida ta kiristoci a ce Allah ya fushewa ne ko ya shiga jikin wani kuma har ma suna ganin wa annal khaliqa la yastati'u an yatasarrafa illa bi hululihi fil ashiyai Allah ba zai iya wani tasarrufi ba sai ya shiga cikin wasu abubuwa sai ya shiga cikin wasu wasu halittu kamar yadda kasan misali ana cewa ruhi bai iya zama zaman kansa sai ya shiga cikin jiki sannan ne yake iya ainihin wato harka to haka suke cewa wal ittihadiyya duk abu ɗaya ne al hululiyya al ittihad suna nufin wato ya zama da Allah da halitta an zama abu ɗaya al hululiyya shi kuma Allah ya shiga cikin jikin halitta ittihadiyya kuma sun zama ɗaya sun saje sun zama abu ɗaya fi surati kaza wa kaza minhum man yuhissuhu bi surar jamila ya husuhu bi surar jamila a cikin sakon da suke ganin a'a Allah yana shiga cikin kamanni ko halittu ne masu kyakkyawar kama wa ya kulu bi mazahirin jama'al waɗanda suke ganin cewa duka kyau duk wani abu mai kyau to akwai yiwuwar ya zama Allah ne a cikinsa in Allah ya shiga cikin shi ne yake yin kyau wannan kyan halitta ce mai rai dabba ce tsuntsu ne dutse ne wani wani sura ne ko wata bishiya ta abin ya musu kyau ko sai su ce to wannan kyan da ka gani Allah ne ya shiga cikin abu Allah Allah Allah ya ya ya, ya tsarkaka daga wannan muguwar magana ta su domin mun man yaqulu bil ittihad al mutlaq a cikin su kuma wanda akida su shine cewa al ittihad al mutlaq wato cewa da Allah da halittu abu ɗaya ne kawai cewa wujudul khalqi huwa ainu wujudul khaliq halitta da kake gani da ita ce Allah zaka ji dai da rika suna faɗa wannan magana da shekarun bayan yake wannan karatun watakila sai wani ya ce alaƙar yari suna karyatawa amma yanzu har a wake-waken su suna faɗa kuma duk wanda ka ji ma ya karyata a cikin su ko dai bai sani ba an yaudare shi ko kuma ya sani amma bai so ya faɗa kada ya rasa mabiya amma tabbas wannan abu ne rubuce a cikin littattafan su na na sufaye su ibnu saba'in mun ji a baya su ibnu ya'ish ibnu saba'in su hallatu da makamantansu Allah ya kyauta والحلول المطلق كما سنة سوى يكون بالاجتهاد المطلق والحلول المطلق شيء الاجتهاد شيء دا ما أبن ديني الحلول كما ديا شجا تكين ديا يا بشي أجكسا وي أي الله ينا شجا تكين دولا وشيني الحلول المطلق دولا أبو دا تغني أبو الله أجكسا wannan kafirci ne da daddan kafirci irin kafircin maguzawan girka aka ɗauko shi aka shigo shi cikin ga musulunci walakin huwa yattakhidhu li nafsihi min al-mazahir ma yuhibbu sai amma dai Allah yana zaba wa kanshi abin da ya so ne ba komai yake shiga ciki ba yana zaba wa kanshi abin da ya so wallahu ta'ala to wancan hadisin da da suka kawo cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga Allah ubangijinsa kuma Allah din ma amradi ne wannan hadisi ne munkari kwarai da gaske ko kuma a ce ma na ƙarya kamar yadda shaukani ya ambata a cikin alfawaidul majmu'a da kuma abin nan wato alkinani a cikin tabi'un shari'a da da da da al-Imam al-Bayhaqi shi ma ya kawo shi magana akan raunin sa haka al-Imam abin nan as-Suyuti a cikin al-Ali al-Masnu'a dukkan su sun tafi zuwa ga wato sai tabbatar da cewa wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske rauni irin na ƙarya ko rauni irin na na nakara fa hadha yace fa huwa kama qala Allah ta'ala masu irin wannan muguwar aqida to zaka dauke su ne kamar da Allah yace ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila Allah yace shin baka mamaki baka kallon al'amarin man ittakhadha ilahahu hawahu man ittakhadha wanda ya riki ilahahu allansa hawahu san zuciyarsa akwai fassara daban-daban da aka yi wannan waje me ake nufi da ittakhadha ilahahu hawahu ya riki Allah ya riki ubangijinsa san zuciyarsa wasu ka ce akwai ba'un da aka share a wajen ma'anar shi ittakhadha ilahahu bi hawahu ya riki Allah ubangijin shi ne da san zuciyarsa wato ubangijin da yake bautawa shine duk abin da san zuciyarsa ya raya masa so laraba sun kasance a jahiliya suna yin haka mutum yana bauta wani gunki da zaran ya ga wani gunki da ya burge shi fiye da wancan sai ya watsi da na farkon ya kama na biyu wata zai kara watsi da na biyu ya kama na uku to shine ittakhadha ilahahu yana rikon abun bautarsa ne bi hawahu ta hanyar san zuciyarsa ko wannan wasu malamai suka ce shine asalin magana amma an share fahudifal jahu aka share harafin jarra da ibn abbas shi kuma yake cewa a a abinda yake nufi li annal hawa ilahun yu'badu min dunillah ana nufin shi kanshi san zuciyar shi ne Allah sa ittakhadha ilahu ittakhadha hawahu ilahan lahu ya riki san zuciyarsa shine Allah sa duk abin da yake yi babu da wani guidance bai da wani murshidi illa san zuciyarsa to san zuciyarsa ya zama shi ne gunkinsa wanda ta ce fasarar ibnu abbas wato yana yi mar san zuciyarsa da duk abin da zuciyarsa take so shi ke wa da wannan shi ne ɗaya daga cikin fasarori da ko kuma ce uku cikin fasarorin da aka yi ma wannan wajen a shi san zuciya a ƙur'ani za mu ga cewa kamar da malam zai kawo mana anan san zuciya wato abin zargi ne a cikin addini don haka ayoyi da dama da hadisai mabambanta suka zo game da zargi na son zuciya alal misali Allah ya ce a a a menene wattaba hawahu kama tsarin kalbi wanda yake da son zuciya a cikin araf kenan ko wattaba hawahu ya fi son zuciya shi kama tsarin kalbi in tamil alayhi alhal a haka da Allah yake bada labarin wannan da ake ce bil amu dan bakura Allah subhanahu ta'ala yake cewa abin nan subhanallah bi ayin ma mutul alayhi naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atahu shaytanu fakana bil ghawi kaga shi ma abinda yayi walau shi na larfa'nahu biha walakin akhlada ila al-ardi wattaba hawa na'am akhlada ila al-ardi wattaba'ahu Allah yace watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha ka basu labarin wani wanda muka bashi ilimin ayoyin mu fansalakha minha ya kwabe jikinsa daga ayoyin ya zane jikinsa yake bin ayoyin Allah fa atba'ahu shaytanu shaytan ma ya zama bin sa yake fa kana min al-ghawina ya zama daga cikin batattu Allah yace walau ina inda mun so la rafa'anahu biha da mun ɗaukaki darajarsa sakamakon ayoyin da muka bashi. Malamai suka ce na nuni zuwa ga cewa ɗaukaka da ake samu da ilimi sai Allah ya ga dama. Domin Allah ya ce walau shi ina la rafa'ana hudu. Ba wai kawai don ka samu ilimi sai ka samu ɗaukaka ba. Sai Allah ya ga dama. Walakin akhlada ila al-ard Allah ya ce sai dai ya kaskantar da kansa ya koma makaskanci. Duk wanda ke da ilimi bai aiki da shi ya kaskantar da kansa. Allah ya ce wattaba hawa ya bi son zuciyarsa shi ne mahallin shahid na yadda Allah yake zargin masu bin son zuciya haka in ka ɗauki faɗin Allah bari ta ba allazi na zalamu ahwa'ahu bi ghairi ilmin wa man yadi man adalla wanda wanda suka wanda suka yi zalunci suka yi kafirci da fasikanci sun bi son zuciyarsu ne wasu ba abin da Allah ya ce ba Allah ya ce wa ya isa shi da wanda Allah ya batar haka Allah kuma ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah a cikin kasas waye kai zalunci fiye da mutumin da yake bin son zuciyarsa ba tare da wata shirya daga Allah ba ga sanan ne da yawa a a Allah ya ce wa annabi Dawud ko Sulaiman inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi' al hawa wala tattabi' al hawa fa yudillaka an sabil sabilillah cikin suratu Sa'd Sulaiman ne aka ce ko ya dawo ya dawo inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi' al hawa karka bi son zuciya karka sake ka bi son zuciyarka eh a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi kada ɗayan ku ba zai taba kasancewa mumini ba har sai ya zama son zuciyarsa yana bin abin da Annabi ya shi wato karka bi son zuciyarka sai ka bi son shari'a son zuciyar shari'a abin da ta ce nasoshi suna nan da yawa a cikin hadisin Abu Dawud da Hadila yau don sallallahu alaihi wasallam cewa alkayyisu mai hankali wanda ya san ciwon kansa man dana nafsahu wanda ya tankwasa kanshi ya bi shari'a wa amila lima ba'da al-maut yayi aiki dan lahira yace wal fajir kana neman mutumin banza fajiri shine manitta ba hawa shine mai bin son zuciya ko man atba'a nafsahu hawaha har a jahiliya an tara yake cewa da yace yake ce nimru'un samhul khaliqati majidun la utbiqu nafsan lajuja hawaha yace yace ni mutum ne wanda yake samhul khaliqa mai kyakkyawar dabi'a majidun wanda ya san darajar kansa mai mutunci yace la utbiqu nafsan lajuja hawaha bana biye ma raina da take zuman sake-sake iri daban-daban bana biye masan zuciyar raina yace agshafa zatal hayy inda haliliha wa idha ghazat al-jaysh la agshaha yace bana zuwa gun wata mata a cikin kabilan mu ko anguwan mu ko garin mu in ba tare da mijinta ban ba mijinta yake yace ni mace ba bana zuwa bana yin kwartanci su haka ka'idar rayuwa ita ce duk mutumin da ya saka wa zuciyarsa linzamin duk abin da take so sai ta yi sai ya samu matsala sosai ba ya addini ba a rayuwarsa duk an kace duk abin da suka taraya maka na tunani za ka aikata shi to ko za ka yi nadama ba yan kaɗan ba wannan ko a kasuwanci ko a siyasa ko a tsarin zamantakewa ko a hulɗarka da mutane ballantana kuma a addini kaga a waɗancan abubuwa ya ba mutane su yi abin da yake shine maslahar rayuwarsu a addini a rayuwa shari'a ta ba mutane dama su yi abin da yake maslaha to amma duk da haka ba a yarda ya zama son zuciya ne yake gaidin ɗinka ba ba a yarda ba sai kana so ka zama mai nadama amma a shari'a kuwa dama ba amma ba son zuciya wani recognition ba eh abin zargi ne ana so ne ka bi ka bi script ka bi abin da shari'a ta ce religiously kafa da kafa sahu da sahu ake so ka bi abin da shari'a ta ce zaka jama'a mu kiyaye son zuciya bahaushe ya ce son zuciya bacin zuciya mu kiyayi son zuciya duk abin da za ka yi kai kokari ka ga cewa baka biyo son zuciya ka ba da za ka yana da kyau kenan mu fahimci me yake nufi da son zuciya wani za yi defining wai menene son zuciya ke da ake ta faɗa din nan kai kai kokari kai tunanin me ake nufi da son zuciya shine a wato mutum ya dinga biyewa abin da kawai tsantsar ra'ayinsa abin da in yayi kawai zai ji daɗi ba tare da kallon dokoki da ka'idojin rayuwa ko addini kawai wannan abun ina so in yi kamar yadda yaro yake rayuwarsa za ga yaro rayuwarsa tana gina ne akan son zuciya fitsari yake ji kawai zai abinsa ya ga wani abu da ya burge shi zai jawo shi ya fasa shi in an yi magana ya fashe da kuka to kaga wannan shine son zuciya to in ka zama haka kake kawai wato kana yin abu ne kawai kamar da ake faɗa ake yayi yanzu kawai kai sharholiya ka kawai kake duk abin da ranka yake so kawai shi kake yi ko to dan san zuciya ne kai to kuma za ka kake wata rana Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa qala kuma Allah ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkaru wannan aya ta isa abin kallo Allah ya ce a fara'aita shin ba za ka yi duba ila man man man ittakhadha ilahahu hawahu kaga wanda ya dauki ainihin wato a Allah ya zama shine son zuciyarsa wa adallahu Allahu ala ilmi da haka sai Allah ya batar da shi a bisa yana sane ya bata akan sani wa khatama ala sam'i Allah ya sa aka bame kunnansa wa qalbihi aka bame zuciyarsa sai ya zama baya jin gaskiya ko ya ji ta ba zai gane gaskiya ba ce zuciyarsa ba ta iya fahimtar gaskiya duk abin da za a karanta mashi alkurani bai iya ganewa waje ala ala basirihi gishawata sannan ka sanya mashi wata yana a idansa baya gani fa man yahdihi min ba'dillah to waye sai shirar da wannan bayan Allah babu wanda ya isa duk wa'azin da za a duniya nan ba zai gane duk tankin da za a yi duk labarin jahannama da za a yi a tsawantar da shi ba zai fahimta ba Allah ya ce afala ta afala ta zakaru kai kuwa ka ganewa ne malaman tafsiri sun ce wannan aya ta sauka ne akan wani mutum mai suna al-Haris ibn Qais ya daga cikin al-mustahzi'in wanda suke wa addinin Allah iskili shine Allah ya ya bada labarin cewa wannan mutumin fa kafiri ne na karki sunan shi al-Haris ibn Qais as-Sahli Allah shi kyauta wasu malamai kuma suna ganin wannan aya mansukhiya ce ko kuma wacce ta gabace ta abar ara'aita man takaza ilahu afa anta takunu alaihi wakila wannan wasu malamai suna ganin cewa an share ta domin abin da aya take nuni shine ka kyale su kawai in su rike kafirci ka rabu da su ka je kai abin da Allah ya daura ma amma da aka ce jahil munafiqina jahil munafiqina waqlus alai da kuma wajahil bi jihadan kabira da kuma uzil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir da ire-irensu sun share wannan aya yanzu dole za a ɗau mataki a kansu ba za a kyale su bi son zuciyarsu to idan aka samu ƙarfi a lokacin da musulunci ke da ƙarfi ba za a yi aiki da ayoyin jihadi a lokacin da kuma musulunci yake bai da ƙarfi da zai iya yin jihadi ko a wurin da ba zai iya jihadi ba sai a aiki da kuma irin wannan a ara'aita man ittakhadha ilahu hawu afa anta takunu alayhi wakila ai anta la takunu alayhi hafizan baka yi saka gadin imaninsa Allah shi kyauta baka saka dawo da shi kai imani ba ya ce wa haƙula waɗannan ya ji al'ahaduhun ma'abudahu min jinsi mautai sai ga mutum ya mai da abin bautarsa shi ne abin kwanciyar abin kwanciyarsa wato matan da yake kwanciya da ita ko namijin da yake yin wato wannan mummunan aikin mutanen lutsa da shi kuma shi yake bautatawa wa idza fa'alu fahishatan Allah ya ce suka aikata wani mummunan aiki wato zinaɗin ko luwaya qalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana haka muka samu iyayenmu suna yi wallahu amarana biha kai Allah ne ma yace mi kul ka ce musu inna Allah la ya'muru bil fahsha sam Allah bai umarni da aikata alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamu me yasa kuke wa Allah ƙarya ba ku sani ba kuke faɗa Allah kuma sake cewa a cikin ainihin wato wani waje a cikin araf gaba can yace kul ka ce musu inna ma harrama rabbiyal fawahisha lalle Allah ubangiji na ya haramta kadai abin da Allah ubangiji ya haramta shine alfasha ma zahara min hawa ma batal abin da ya bayyana da abin da ya kuya wal isma wal baghya Allah ya haramta zunubi da ta'addanci bi ghairil haqqi shi da man ta'addanci ana yin shi ne ba da gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma Allah ya haramta ku mai shirka akan abin da ba ku da ilimi a kai wa an ta kulu alallahi ma la ta'lam kuma Allah ya haramta ku je ku dinga faɗan labarin abin da ba ku sani ba game da Allah mun karanta wannan aya a can baya an mata sharhi gwargwadon hali game da menene alfasha da kuma me ake nufi da ma bahara wa ma batsar malamai sun yi sabani wasu suna ganin kaza wasu suna ganin kaza ma bahara minha shine abin da ya bayyana a hukunci ma batsara wanda kuma ake ganin shi ba ne kuma zahara suka ce shine wato zina da ake a fili kuma batsana shine kwartanci da ake a goye da ire-iren su wal isma wal baghya da kuma sauran manyan laifuka wal baghya da kuma duk abin da ya shafi ta'addanci wanda za ta ba dukiya ko jini ko mutuncin wani bawa cikin bayan Allah wasu malamai kuma kamar ibnu qayyim yayi magana a cikin al-fawaid da cewa wannan aya ta zo da jeren giyar laifuffuka ne da gwargwadon muninsa a shar'anci cewa alfasha laifi ne shine a mataki na farko sannan al'ismu shi a mataki na biyu sannan albaghiyu shi a mataki na uku sannan ashirku shi ne a mataki na hudu sannan sai kuma alkazibu alallah shine a mataki na biyar shine kankat munin sama ya fi munin shirka kamar da muka ji ambata bayan shar'anta abinda Allah bai shar'anta ba faɗan magana a madadin Allah wadda ba haka take ba to munin ta ya fi munin shirka wa kasirun min ha'ula'i innama yunkiru bi kalamihi ibahata zalika ta'abbud bihi ولكن حاله حال من يتعبد حتى إنهم يتواصون فيما بينهم بأن المريد السالك ينبغي أن يتخذ لنفسه سورة يجتمع عليها ثم يترقى بها منها إلى الله أو أنه يشاهد الله شاهد فيها الله يتي وكثير من هؤلاء تداما لكتكين سوفا ينا إنما يمكن بكلامه إباحة ذلك التعبد za ka iya jin shi a magana yana inkarin waɗannan abubuwa su ƙarya yake musu su ɗariƙa zikiri ce kawai da hailala su ba sa yin waɗannan abubuwa sharri ne yahudawa ne ɗan izala ne makiya ne suka faɗa haka suna faɗan wannan walakin na halahu halu man ya ta'abbadu bi amma a ɓoye aƙidarsa ɗaya da masu bayyana wannan abu ta yi shi baya yi a aikace amma dai ya yarda da aƙida ya yarda cewa abin da shehunansa na suka faɗa gaskiya ne kuma ya yarda cewa hakan zai yiwu wato wani haka ce ai ɗan dariƙa suna cewa komai Allah ne Allah yana shiga cikin kuma ya ce ƙarya ake musu amma kuma zai taɓa ganin wannan magana a cikin tafin na shehun nasu ya ce wannan shehun ya kuskure ba zai ce a ba fahimta ba ne ko ba haka ba ne ko ya ce a ai yahudawa ne suka ikahamin wannan kalma a cikin zancen shi ne ke nufi da cewa walakin na halahu halu man ya ta'abbadu ne yanayinsa ɗaya da yanayin masu bautatawa masu bautatawa waɗannan abubuwan hatta innahu yatawasau fi ma bainahum asna mujunan su wasiya bi annal murida cewa muridi almajirin shehi as-salika wanda ya shiga tafarki irin wannan na tarbiyya yambagi an yattakhidha li nafsihi suratan yajtami'u alaiha ya kamata ya riki wani kyakkyawan hoto kyakkyawan halitta wanda zai tattara hankalinsa a kai ya samu wata mata ko wani saurayi ko wani yaro wanda zai dinga tattara tunaninsa a kai yana kallonsa da natsuwa yana zuwa kusa da shi yana sumbantarsa yana rungumarsa da tunanin cewa wannan shine hanya da zai biya kai ga Allah suna kansa wasiya da wannan yace summa yataraqqa minha ila Allah tanan zai biya tattaka matattakala har ya kai ga Allah wa annahu yushahidu fi Allah ko kuma cewa zai ga Allah a cikin wannan halitta suna yin wannan abin duka jama'a sai sun yi kamar sun yi sanyi idan wa'azi ya wa'azi aka darka ko su da raddi to sai su dan lafa idan kuma al'amari aka wayi gari an fara alayin da su ana sakin jiki ana ana abubuwa ana mutunta juna ana aure da, da, da, da makwabtaka ana cinikayya ana alliance ana maja shi kenan sai da sun dawo suna wannan shi ke ko kuma malaman nasu saboda wata dama ko wasu wata maslaha sai su koyi ba za su faɗi wannan maganganun ba amma sai wani jahili ko wani wawa a cikin su sai je sai ya lalubo sai zo sai ya fasa shi yasa kamar da aka shayi musu tahaddi me zai hana yadda ahlus sunna suka dage karantar da aqidar su kuma yan dariku ku dinga karantar da ita mana a majalisu dan darika kai ya samu wadda ko ashafa ko bukhari ko tajin jami'ul usul ballantana kuma a abin nan a littafin jana'iza ko abin nan ko sallar roƙon ruwa ko makamantansu. A'a ya ɗauko littattafansa ya kuta tulfarida da da jawayin ma'ani da ire-iren su su ma a sa a majalisi ana karantawa. Idan suna ke karantar da dahawiya da wasufiya da hamawiya da da sunna da shari'a da wane ne ake karantar da su ba a koya komai to me zai hana kuma ku dinga yin haka amma duk na da riga ba sa yin wannan babu inda zaka je an ana ana karanta jawar ma'ani layi layi ana fassarawa ana rikodin ana yadawa ana sawa bidiyo babu wannan ba wanda zai yi wannan saboda zai tuna kan shi asiri ne babu wanda zai da yauye wannan sai dai a dinga shagube ko a ce ai ba wanda ya iya ai littattafai ne sai mu to wani irin littafi ne za a ce an buga shi an yada amma kuma ana nufin wasu ne kadai za su iya karantawa babu bukatar yada shi kenan domin shi littafi an buga an yada ana nufin duk wanda yake da malaka ta wannan yaran kuma ya ta kai wannan matakin na ilimi ya karanta ya fahimta ya karanta kuma ya aiki ta nake kuma su ake mutane su karanta su gane kuma su bi to me yasa ba za a ce ko ba za su iya ganewa ba da dai irin waɗannan ilzamat da za a iya musu da yawa da yawa to zuwa nan ibn timiya ya gama wannan magana da ya ce ina ga an kusa kasa ya kusa sittin akan wannan magana ko ina manta ma daga inda ya fara ta wallahi daga sun da ya fara magana akan wannan da yake daukowa daga risatin kushiriya din na wala na manta na so in duba an ga daga kashin da nawa ne amma na ga abin can baya ne yi yake yi ba ci ba gari kisa dole ibn timiya ya zama ya fuskanci hadari da yawa a rayuwarsa jama'a yau mutane da yawa ne kuma har yanzu mutane suna suna suna jin takaicin sa irin waɗannan mutane za ka sa ka ga wani ya fito da warin bakin sa ya ce ai kafiri ne ma ai kaza ai kaza to wannan ga ba abun kulawa bane manyan su ma sun yi sun yi sun sun kasa ballantana wasu yan kananan tsaki waɗanda ba ba su kai ma yan ma habba wa dabba ba wannan kawai iya ihun da zai iya kunnen shi kawai zai ji iya kwan ihu ba wanda zai ji Allah ya gafarta ibn tabiya Allah ya masa rahama babu shakka ya yi musulunci aiki gagarumi a waɗannan fashin baki da ya yi a littattafai mabambanta ga sunan birjik. Da haka zai shiga da mu sabon fasli wanda shi wannan faslin shi ma kaman ka ce littafi ne mai zaman kanshi. Hasali ma ana buga shi a matsayin littafi mai zaman kanshi a cikin majmu'ul fatawa. Wani abu da ya kamata mu sani. Mafiyo daga Ibn Taymiyyah da kake ganin su rasa'il mafarid mafi yawan su akwai sa cikin majmu'ul fatawa din shi kanana kanana ne ya kamata mu san wannan wannan ana ana rubuta ana buga shi a matsayin bin nan juz'i khas wato littafi mai zaman kansa a cikin bin nan majmu'ul fatawa bugun kasar riyad bil munasaba akwai sabon kofi da muka samu na littafin majmu'ul fatawa wanda aka ba mu kyautar sai daga cibiyar ilimi ta ta abin nan imamul bukhari Center for Islamic Research and Translation ta Dr. Sani Umar malamin mu Allah ya samu shi ya samu shi albarka a rayuwarsa na Kano. Muna da majmu'ul fatawa of course anan amma sun ba mu karin copy daya din nan wato set daya na majmu'ul fatawa wanda ba mu malakanta yanke za mu saka shi ko anan ko a can sama ma babu kanta yana nan a jama'atu kuma yanzu a cikin arrivals new arrivals sun babu to akwai mutum shi ma da na game da shi a live da na je saudiya din nan muka yi magana da shi sai ke cewa yana da littafai da zai iya bamu kwali hamsin kwali hamsin zai bamu mu kawo laburari da na gami muna da makaranta muna da laburari muna da kaza kaza kaza yace to yana da littafai da zai iya bamu kwali hamsin kala kala littafai na musulunci amma iyakacin mu da shi zai dauko su daga da'ifa ya kawo mana jidda daga jidda mu sai da zamu da su muna da kudin kwashewa nace to ni dai bamu da kudin kwashewa ce to na baka sati ɗaya ka je kai tunani ai ban ci mishi komai ba saboda yanzu safarin tabi da ma ba karama aiki bane nauyi yanzu ɗauko kaya mai nauyi da ma ba karama aiki bane dan in aka lissafa maka aka ce duk kwali riyal ɗari da ashirin ka ce to times nawa ɗari biyu da goma ko da uku ko da bakwai kuɗin riyal to sai ka ce kuma so hamsin sai ka ce kuɗin ba kaɗan bane ana iya aje a saka su ma a neme su a rasa tun kafin corona nan da tafi akan hanya da wajen kwali goma sha bakwai yau ban sai da suke ba akwai wanda mala har ya mutu shi wani ba gan su za ka je ka auna su ka sa label da komai ka biya kuɗi su taho kuma a neme su a rasa kwastam ne suka kwace ruwa ne ya cinye wani ka rasa inda su har tun kana lissafi har ka rasa sunayen har tun ka san da littafi da littafi ka za ka rasa shi shi sa gara wanda za ka ɗan riko a hannunka ka taho da shi kawai shi ke Allah shi kyauta. to shine malai yake cewa faslun fil amri bil ma'ruf wan nahy anil munkar kamar da muka fada wannan gashi ne yake cewa nushir hadha al fasl ka risalatin mustaqilla fi majmu'il fatawa an buga wannan bangaren a matsayin littafi mai zaman kanshi a cikin majmu'ul fatawa ta riyad bugun riyad fil juz'il khas bil jihadi a juz'i na 28 a cikin majmu'ul fatawa wannan ta ibn taymiya juz'in da ya shafi fatawoyi da masa'il da ke da alaƙa da jihadi shine juz'i na 28 daga shafi na 121 zuwa 178 ya kuma yace kama nushir aidan mustaqillan ma muqaddimati da Dr. Jamil Gazi shi ma ya ya ainihin wato buga ta shi wannan Jamil Gazi wa ta wadda Dr. Gazi ala nashratin sabika ta ga Dr. Salahuddin Al-Munajjid gashin da yake ta bayani akan wurare da da ainihin wato inda aka aka buga ta to kashin sai yake cewa a wasa yace la tudu kalimatu faslun fi bidayati risala wannan kalma da yasa ta fasul to babu ita asali shi ya kara ta anan yace walakin tujadu hadhihi al-khutba amma a wancan da yake mustaqilli akwai khutbatul haja inna alhamdulillah kaza kaza kaza kaza har zuwa karshe har zuwa arsalahu bil huda wa dinil haqq lidrahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam har zuwa nan sannan aka fara magana akan al'amru bil ma'ruf wa nahy munkar huwa alladhi anzala Allah bihi kutubahu wa arsala bihi rusulahu wa huwa wa huwa min ad-din umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wato wa'azi cewa jama'a ku bar kaza ba kyau ku yi kaza yana da kyau wannan aikin shi ne asalin aikin da Allah ya aiko annabawa da manzanni su zo akan shi Allah ya saukar da littattafai akan shi Allah ya aiko annabawa akan shi Allah ya aiko manzanni ina ganin a zai fi dacewa inda lokaci ma riga ya kure mu saurara a nan don mu tashi akan gaba insha Allah idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan wannan gaba ta faslun fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah